إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله ما استطعتم وتمسكوا بسنة نبيكم وأصلحوا ذات بينكم وحافظوا على اجتماع كلمتكم تفوضوا برضا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إخوة الإيمان إن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل فقد أمرهم الله تعالى بإبلاغ الرسالة وبيان الشريعة بعثهم دعاة للخير هداة للبشر مبشرين لمن آمن وأطاع بعظيم الجزاء ووافر العطاء ومنذرين من عصى الله بشديد العقاب وسوء المآب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الرسل وسيد ولد آدم وخليل الرحمن فقد عدى وظيفته وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسها الأمة وجاهد في سبيل ربه جهادا كبيرا حتى أتاه اليقين من الله تعالى فقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو أمته إلى الإيمان وترك الشرك ونبذ العصيان ليلا ونهارا سرا وجهارا ولا يدع مناسبة إلا ويغتنمها لإبلاغ رسالة ربه فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى المشركين في أسواقهم وحوانيتهم ومجالس سمرهم وسائر تجمعاتهم فيدعوهم إلى الإيمان ويصبر على أذاهم وصدهم وإعراضهم وشتائمهم ولعنتهم فأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عشر سنين يتبع الحاج في منازلهم والموا... وفي المواسم يتبع الحاج في منازلهم في المواسم بمجنة وأكاذ ومنازلهم بمنى يقول من يؤويني من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة ولا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه أيها المسلمون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل دائما ويتحمل بشفقة ورحمة ورغبة ليحيي, ليحيى الناس حياة طيبة في الدنيا والآخرة وإن حرصه على نجاة أمته كان شديدا وفريدا وكان يتحسر ويحزن لإراد قريش وعنادها فنهاه ربه تبارك وتعالى عن ذلك وقال عز من قائل لعلك باخئ نفسك ألا يكونوا مؤمنين وخاطبه مسليا بقوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ثم لاطفه تعالى بقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات بل شبح الله سبحانه حزن رسوله عليه الصلاة والسلام برجل فارقه أحبته فهو يسير على آثارهم حتى يكاد يهلك وجدا عليهم وتلهفا وتحسرا على فراقهم فقال عز من قائل فلعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً وبين الله له أن التوفيق للهداية منه وحده جل وعلا إنك لا تحدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقال في النحل إن تحرس على هداهم فإن الله لا يهدي من يذل وما لهم من ناصرين أهبتي في الله وفي مقابل هذا الحرص الشديد على هداية قريش كانت هي تقابل ذلك بالإعراض والإناد والكفر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيه من قومه يوم العقبة حين شتموه ولعنوه وضربوه فأطلق وهو محموم فإذا بالسحابة فوق رأسه وإذا فيها جبريل وملك الجبال فقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له ومن كمال شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته كثرة دعائه لهدايتهم وبكائه لأجلهم ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وكان يتتبأ أحوال أصحابه وشؤونهم فيواسي المحزون ويعين المهتاج ويفرج عن المكروب ويفرج عن المكروب ويشاركهم في أحزانهم وأفراحهم قال مالك بن الحويرس رضي الله عنه أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظنا أن قد اشتهينا أهلنا سألنا أمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم الحديث عباد الله وكان عليه الصلاة والسلام يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش تقعن فيها وهو يذب يذبهم عنها وأنا آخذ بهجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي رواه الإمام مسلم معاشر المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بوظيفة بيان الرسالة كما أمره ربه في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وفي قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا عنه قال هذيفة رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى يوم القيامة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم رآه وعرفه رواه الإمام مسلم عباد الله إنه حرصه عليه الصلاة والسلام على نجاة أمته وفلاحها لا ينتهي بانتهاء الحياة الدنيا بل إذا اشتغل الناس بأنفسهم يوم القيامة وكان الأنبياء أنفسهم لا يزيدون على قولهم نفسي نفسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينها أمتي أمتي كما في حديث الشفاعة عند الشيخين وغيرهما وكذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم عرسات الجنة شفيعا لأمته وهو يدعو قائلا اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم وروى أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة فقال أنا فائل قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك قال طلبني أول ما تطلبني على الصراط قال قلت فإن لم ألكك يا رسول الله على الصراط قال فاطلبني عند الميزان قلت فإن لم ألكك يا رسول الله عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن فصلوات الله وسلامه عليه من نبي كريم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويا له من ناصه أمين وصاحب القول المبين والخلق الجميل فحري بنا أمة الإسلام أن نطيع أمره ونقتفي أثره ونضب عن ملته وشريعته وننشر سنته وهديه ونقابل حرصه علينا باتباع سنته والتمسك بهديه فأسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم أشدهم له اتباعا وتمسكا بسنته وصلاة وسلاما عليه وهم أهل محبته وولايته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من أذاب الجحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله وخليله سيد الأولين والآخرين أرسله بالهدى ودين الحق إلى الناس أجمعين أما بعد يا الأمة المسلمين مجلس أوران الله iyakar iyawanmu kuma mai riko da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan mu gyara rigingimu da matsalolin da ke tsakankaninmu da ‘yan uwanmu mu kasance masu kiyaye haɗuwar kan al'ummar musulmi idan muna yin haka za mu samu yardar Ubangiji kamar da Allah yake faɗa a cikin sautin lukuman yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah Ubangijinku kuma ku tsoraci wata rana ranar gamuwa da Allah ranar da mahaifi bai iya tsinana wa ɗansa komai hakanan shi ma ɗan ba zai iya tsinana mahaifin komai ba Ubangiji yake cewa ku sani da cewa alkawarin Allah gaskiya ne kar ku bari wannan rayuwar ta duniya ta ruɗe ku ko wani ruɗi daban ya ruɗe ku ya al'umma musulmi mafi girman aikin da Allah ya baiwa annabawansa da manzanninsa shine bayanin shari'arsa da isar da saƙonsa Allah ya aiko annabawa ne don su shetar da mutane zuwa ga shari'a kuma don su musu bishara da ni'ima da gafara Allah da aljannarsa ga duk wanda ya bi Allah ya yi imani ya aikata aiki na gari sannan su yi tankiya su ja kunne su yi kashedi mai tsanani ga wanda ya saba wa Allah ya kuma ki imani da Ubangiji shi sa Allah yake faɗa cikin sun nisa yake cewa ga sanan manzanni ne masu bishara manzanni ne masu jan kunne saboda kada mutane su zama suna da wata hujja da za su iya gabatarwa ranar alkiyama bayan an kawo musu manzanni lalle ubangiji ya kasance magwayi ne ko mai hikima a cikin duka waɗannan annabawa da Allah ya aiko manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin su baki daya kuma shine jagoran su baki daya da su da sauran ƴan adam kuma shine babban badadi na Allah ubangiji madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da wannan sako da Allah ya aiko shi da shi ya kai matuƙa wajen isar da shi ya ba da amanar aikin da Allah ya ɗaura mushi ya kuma ja kunnan wannan al'umma iyakar gaskiyar shi sannan ya yi gwagwarmaya da gaskiyarsa don tsaye da addinin Allah har zuwa ran da Ubangiji ya ɗauke shi. Saboda haka za mu ga cewa manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama ya kasance yana kiran al'ummarsa zuwa ga imani da barin shirka da saɓon Allah ba dare ba rana ya kira su a ɓoye ya kira su a fili. ya kasance yakan bi su duk inda ya samu wata dama baya wasa da ita sai ya isar da sakon Allah yakan bi su zuwa kasuwanninsu da shagunansu da wuraren zaman firarsu da daina suke wani taro yana kiransu zuwa ga Allah suna cutar da shi yana haƙuri suna zagin shi yana kau da kai suna la'antar shi yana kiransu zuwa ga rahama Allah Jabir dan Abdullah yana ba da labarin tarihin musuluntan mutanen madina yake cewa mutanen maka sun kasance manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cikinsu tsawon shekara goma sun hana shi wa'azi sun hana shi rawar gaban hantsi sai dai ya amfani da damar aikin haji idan alhazai sun zo sai ya bi su abu saukansu amina da muzdalifa da arafa da cikin ka'aba yana samun alhazai baki yana ce musu a cikin kowa zai taimaka mini ya bani wurin kwanciya da wurin kwana ni kuma in isar da saƙon Allah a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama nayi mishi alƙawarin aljanna Jabiru ya ce babu wanda yake kula shi su kuma ƙuraishi suna bin sa suna cewa kar ku saurare shi mu din mun kiya ansa sai ku Jabiru ya ce a wannan lokacin ne mutanen mu na Madina suke zagayawa ɗai ɗaya suna sauraron maganarsa sai su dawo ƙasar Madina sai su musunta da ƴan uwansu saboda haka kafin annabi iso Madina ga baki ɗaya kowa ya musulunta wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi da Ibn Hibban a cikin sahihin sa da al-Imam al-Baihaqi a cikin sunan din sa da kuma cikin dalailun nubuwa da sauran malamai ƴan uwana musulmi duk da irin wannan cutarwa da wannan abin karayar zuciya tsawon shekara goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta guri yana ta fata yana ta saran cewa zai samu nasara yana tausaya musu yana neman su samu rahama Allah yana kwadayin su samu tsira kwadayin sa na yaga cewa mutane sun yi rayuwa mai kyau ta imani a duniya da lahira ya tsananta fiye da yadda su mutanen suke son kansu saboda haka ya kasance ko da yaushe yana cikin bakin ciki da damuwa ganin cewa shawa sun kangare sun ƙin imani da Allah abin nashi ya zama yana nema ya sa mushi ciwon zuciya yana nema jinin shi ya fara hawa sai Allah ya hana shi yace ka daina damun kanka fala'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin karka je ka kashe kanka dan sun ƙin imani kamar yadda yake cikin sura shu'ara Allah ya ƙara magana da shi yana kwantar mai da zuciya yana cewa kad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun ai mun sani cewa kana jin bakin cikin rashin imanin su kai hakuri cikin suratul an'ami kenan sannan Allah ya sake ce masa fala tadhhab nafsuka nafsaka alaihim hasarat karka je ka halakar da kanka saboda bakin ciki cikin suratul fatir haka Allah ya dinga gaya mushi waɗannan zantuttuka yana mai bashi labarin annabawa da irin wahalhalun da suka sha dan ya kwanta mai da zuciyarsa hasali ma sai da ta kai wa ubangiji ya yi masa kwatance yake ba shi labarin kwatancen da ya yi masa asusul kafi da irin mutumin da yake tafiya cikin ‘yan uwansa a cikin dokar daji sai suka ɓace masa ya neme su ya rasa yana tabin sawunsu ya rasa gane su ya zama cikin takaici da damuwa ya kusa ya halaka Allah yake cewa fala'allaka ba ka unnafsaka ala atharihim ilm yu'minu bi hadha al-hadith asafa yace zaka je kamar kana so ka halaka kanka kawai mutumin da ke bin sawun ƴan uwansa saboda ba su imani da wannan qur'ani naka ba ubangiji sake bayyana masa cewa ka kwantar da hankalinka ni ubangijinka ni nake da daman na shirya da wanda naga dama kai ka isar da sako shine iyanaka Allah yake ce masa cikin kasas innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin yace ya kai Muhammad baka in shirtar da wanda kaso ni ubangijinka ni ke shirtar da wanda naso kuma Allah shi ya san wanda suka cancanta su zama masu shirya sannan ya ƙara gaya masa cikin sautin nahali yace in haris ala hudahum duk kwadayinka akan shiriyar waɗannan kafirai na Makka fa inna Allah la yahdi man yudil Allah baya shiryatar da wanda ya riga ya batar da shi kuma lahum min nasirin kuma wanda ya sai taimake su akan wannan fita daga bata ‘yan wana musulmi yayin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ta wannan gwagwarmaya da wannan kwaɗayi da naci wajen ganin sun samu tsira ƙuraishawa babu abin da suke ƙarawa illa kangara da kuma ƙoƙarin maganin yaya za a yi su kawo mashi matsala ko su kulle shi ko su kashe shi ko su kore shi ubangiji yake ba mu labari cikin amfalu ya ce wa iryam kurbi kallabi na kafaru ka tuna lokacin da kafirai suke ƙulla maka ƙullalliya liyusbituka ko dai su kama ka su kulle ka a gidan yaronsu aw yaqtuluka ko kuma su samu halin kashe ka gabaki daya aw yukhrijuka ko kuma ka gudu ka taka ban musu garin Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah suna kulla makirci iri iri ubangiji yana warware makircin su wallahu khairul makiri Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito tace masa ya manzon Allah shin wai ka taɓa gamuwa da wani bala'i irin bala'in da ka gamu da shi ranar uhudu ga wanda ya san menene uhudu manzan Allah sallallahu alaihi salama an buga mashi makami a fuska an ji masa ciwo ƙarfen gudumar da aka buga masa ko sanda ya makale a jikin goshinsa an zuba masa da haƙoransa an kashe mai sahabbai mutum saba'in an rikirkice kowa ya kama gabansa har ma kafirai sun fara murna suna cewa an ma kashe shi irin wannan bala'in da ya shiga aisha take cewa ka gamu da bala'in da ya kai wannan sai ba ta labarin wani bala'i kwatankwacin wannan lokacin tana ya ƙanƙanuwarta ko ma ka ce ba a haife ta ba a ranar da ake ce ma ranar akaba ran da suka yi mishi kukan kura suka nemi su mai kwaf ɗaya suka yi gayyatsiya arna a idi suka dake shi suka zage shi suka ce fita ka bar garin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice bai ma san ina zai tafi ba ya kama hanya yana cikin tafiya sai ubangiji ya aiko masa mala'ika jibrilu da kuma mala'ikan da ke kula da duwatsu mala'ikan ya ce masa kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mu gaya maka in ka ba da umarni yanzu nan a gargaza garin maka gaba ɗaya waɗannan duwatsun a narka su a mai da su garin wuta a yi musu ruwan wuta a ƙona su gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haƙurinsa da kwaɗayinsa akan shirya al'umma ya ce a kyale su a bar su ko ba su yi imani ba ina fatan Allah ya fidda 'ya'ya da jikoki da zuriyarsu wanda za su yi imani har ranar alkiyama fasalawatullahi wa salamuhu alaihi saboda tsananin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma ya kasance baya sakaci wajen yi mata addu'a ko da yaushe addu'arsa Allah ya shiri al'ummarsa Allah ya sa ta tsira ranar alkiyama al-Imam Muslim ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah cikin sura Ibrahim sai na Ibrahim yana addu'a yana cewa da yana roƙon Allah ya tsari zuriyarsa daga bautar gumaka sai yake cewa innahunna rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni waman asani fa innaka ghafurur rahim sai na ibrahim alaihi salam yace ya ubangiji gumaka sun halaka mutane da yawa ya allah karka bari gumaka su halaka al'ummata wanda duk ya bina akan imani da tauhidi to ya zama irina ya zama bahannafi ya zama hanafi ne mai kakken addini wanda ko ya saba mini ya ubangiji duk da haka kai mai gafara ne mai rahama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya saki ambatan magana Annabi Isa alaihi salam wanda ke cikin suratul Maida. Fadin Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin irin titsiye wanda za wa Annabi Isa ranar alkiyama game da cewa yaya akai banu Isra'ila Kiristoci suka zama suna bautata masa. A cikin jawabin da zai bayar zai ga Ubangiji cewa in tu'adhibum fa innahum ibaduk. Bayan yayi itirafi da cewa ni ban ce su bautata mini ba, da ni da mahaifiyata kuma sai da sai da ka dauke ni suka yi wannan badakala duk da haka annabi isa sai ya ce in kai musu azaba ya Allah to dama bayinka ne ba wanda yasa yana ka musu azaba kuma sun cancanci azaba tun da sun yi kafirci in ko ka musu gafara babu shakka kai mabuwayi ne ko mai hikima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan bayanan labarin annabawan nan guda biyu da abinda zai faru tsakaninsu da al'ummarsu sai ya fashi da kuka sai ya daga hannu yana addu'a yana cewa ummati ya rab ummati ya rab ubangiji ka ji kan al'ummata ubangiji ka tsare al'ummata daga bauta gumaka daga saman bakwai sai Allah ya aiko mala'ika jibril Allah ya fi shi sanin me ke faruwa yace ka tafi gun bawa na annabi na badadiyina ka tambayan mini shi ka ce kukan me kake mala'ika jibrilu ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya muhammad ubangiji ya turo ni ya ce in tambaye ka kukan me kake jibril ya ce mishi kaji kaji kaji kukan da nake jibril ya koma gun manzo gun Allah madaukakin sarki ya kai rahoton abinda manzo Allah ya gaya masa nabi ya ce Allah ya ce manzo Allah ya ce ma jibril alayhi salam ka koma ka ce masa nayi masa alƙawarin ranar alkiyama zai ga abin da zai ji dadi ya yarda da shi game da al'ummarsa ba zan bari ran shi ya baci ba wannan shine alƙawarin da Allah ya masa saboda mu tsira ko da aka dawo madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ci gaba da mu'ahadar sahabbansa da kulawa da su da tambayan al'amuran su da kulawa da imanin su da shiga cikin lamarin su wanda ke cikin bakin ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taya shi ya masa addu'a wanda ke cikin bukata annabi sai ya dauka ya bashi wanda ke cikin wani halin damuwa annabi sai ya fidda shi haka yake tarayya da su a cikin abubuwan su na jin daɗi da cikin damuwarsu Malik ibn al-Huwairith sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cewa mun zo daga garinmu zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu matasa masu shekaru kusan a tsararrakin juna muka kwana 20 a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabi ya koya musu ibada ya koya musu tsarki ya koya musu alula ya koya musu sallah da makamantansu sai ya lura kamar sun fara shiga damuwa damuwa kadaici da da ainihin wato suna misan ɗin iyalansu da iyayensu sai annabi ya tara su sai ya tambaye su ya ce dawa dawa kuka bari a gida wanda ya ce ni ina da mahaifiyata wanda ya ce ina da ƴaƴana wanda ya ce ina da iyalina wanda ya ce na bar gonata wanda ya ce na bar shanuna babu mai kula da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tausaya musu sai ya ce ku hada kayanku ku koma gida ku zauna cikin iyayenku da ƴan uwanku da iyalanku ku dai ku ci gaba da aikin addini ku koya musu sallah yadda kuka ga ina yi in an zo sallah ayi kaza ayi kaza hadisin malik ibn huwairis yana cikin sahih bukhari da muslim haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda musulmi ya ruwaito yake cewa misali na da misalin al'ummata wajen kwadayi na akan naga sun tsira kamar misalin mutum ne ana sanyi yazo ya hura wuta yana so ya ji dimi sai kwari masu bukatar su ga haske da masu neman dimi irin dangin fara da makamantansu sai su taho suna so su fada cikin wuta yace ni kuma sai in ta ture ku daga jikin wuta in ta ture ku daga jikin wutar kuna so ku auka ina jallin zamun ku ina mai da ku baya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana dan kar mu halaka ya ƴan uwa musulmi sakon nan da muke magana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi Allah ya umarce shi akan cewa isar da sakon nan Allah ya umarce shi akan cewa yayi bayani kuma haka isar da sakon nan haka yayi bayanin babu wani abin alkhairi sai da ya nuna mana shi babu wani abin sharri sai da ya nuna mana shaida zamu kiyaye shi sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Huzaifatu ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda yake cewa kamar yadda Muslim ya ruwaito yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mike a cikin mu ya mana bayani akan duk wani abu da zai faru a duniyar nan tun daga inda yake tsaye har ranar tashin alkiyama yace wanda ya haddace ya haddace wanda ya manta ya manta yace waɗannan sahabban mutane na duk sun san wannan karatun ya ce ni kaina nan da nake ba ku labari akwai abubuwan da na manta su sai dai in abin ya faru ina gani sai in tuna shi in tuna cewa an gaya mana za a yi wannan abun ya ce kamar yadda mutum yake tuna ɗan uwansa ko abokinsa wanda wato ya daɗe da rabuwa da shi ran da ya gan shi ya tuna shi ɗan uwa musulmi ƙoƙarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da neman ya ga al'ummarsa ta tsira bai tsaya a nan duniya ba hatta bayan mutuwa da ranar alkiyama a lokacin da kowa ke ta kansa a lokacin da annabawa ma iyakacinsa su ce nafsi nafsi Allah ka sa in tsira Allah ka sa in tsira a lokacin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yake ummati ummati kamar yadda yake cikin hadisi shafa'a dogon hadisi na dake cikin Bukhari da Muslim haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana cewa zai zo ya tsaya a bakin farfajiya aljanna yana ƙoƙarin ceton al'ummarsa kamar da zai shiga cikin wuta ya ceci wasu ya fitar da su anas ɗan malik Allah ya ƙara masa yadda ya ba da labari yake cewa na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya manzan Allah ka muna alfarma ranar kiyama ka cece ni manzan Allah ya ce zan cece ka anas anas ya ce a ina zan ganka a cikin wannan babban taro kai babba a gaban Allah mu kuma sauran talakawan mutane ya ce wa Anas ɗan Malik ka neme ni a kan sara'i Anas ya ce idan ban ganka ba fa ya ce ka wuce ka neme ni a inda aka sa sikeli ana awon kaya Anas ya sake cewa idan ban ganka a nan ba fa ya ce ka sake wucewa ka neme ni a tafki na inda ake shan ruwa annabi ya ce mishi ba za ka rasa ni a cikin waɗannan wuraren guda uku ba ma'ana manzo Allah ba zai ban nan wajen ba sai ya tabbatar da dukkanin al'umma shi sun tsira tsira da aminci Allah su tabbata ga wannan annabi annabi mutumin kirki wanda yake da tausayi da rahama ga al'ummarsa wanda yake mai nasiha amintacce a wurin ubangijinsa wanda yake da zance mabayyani da halaye masu kyau abin da yake wajibi a gare mu shine mu yi da'a ga umarninsa sannan mu bi sawunsa a addinin mu ko mu kare addininsa da shari'arsa mu yada sunnarsa da tafarkinsa kuma wannan irin naciya da yake da ita wajen ganin mun tsira mu ko mu nace wajen bin sunnarsa da riko da shari'arsa babu wanda ya tsira kamar mutumin da ya riko da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma ke yawaita masa salati waɗannan su ne masoyansa waɗannan su ne al'ummarsa waɗannan su ne na kusa da shi ranar alkiyama ubangiji yana ba mu labari yake cewa hakika wani manzo ya zo muku daga cikin irin ku mutane wanda yake yana da matukar damuwa akan duk abin da zai ba ku wahala yana kuma da kwaɗayi akan ganin kun tsira shi mai tausayi ne da rahama ga talikai gaba ɗaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lana dhunubana wastur awratina ويسر أمورنا وأصلح ذات بيننا وآمنا في أوطاننا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تسلط علينا شرارنا اللهم إذا الإسلام والمسلمين واهم حوزة الدين اللهم إنا نسألك فضلك ومنتك وكرمك ومغفرتك وفوز والفوز بجنتك اللهم فرج عن المسلمين ونفذ كلب المكروبين وقد الدين عن المدانين واشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله الله